Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Audin radiyallahu ta'ala anhu da ke kasuwar bacci tudun wada Kaduna domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam Shehu Mansur a yau Lahadi 24 ga watan goma miladiya dubu biyu da goma wanda ya daidai da sha shida ga watan zulƙida hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akramakumullahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتأته بنظرة تأتي لنا بالزبر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko ɗan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zuljalal wal ikram a dukkan shehunai da mukaddamai da muridai da ɗalibai da islamizai masoya ne muhammadu a cikin wannan halala mai albarka zawiyar maulan shek salahuddin hafiza wallah wa qahu wa zawallah anna khairan ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
يا ربنا بالسيد المختار ونوره وفيده المدرار فهب لنا العلوم والمعارف ولنا المرام والعوارف يا ربنا وبعد العباد وسره ونوره النبرات وافتح قلوبنا بخير الجمع واملا اموالنا بالامه يا ربنا بخير الزمان يا ربنا بنا يا داري ومن بسر إليها الرحمن الرحيم ثم سأل موسى لا زمالي عالم فقود القواتيا لمن قد سافى للحج بالعجيبات يا أجالس داري بروي واروي والمجلس الأسفل كرهنا تالي أراني إذا وفيت أمدا زائرا فأبدل بنات الفؤاد الغفل يا فشكل لي ذاك العزم واركب منا ملة من بدا ما كان قصيرا ويدنيك من أرض العبيد راسي محاد مرق يا فتدكم وتدم وتليسك بعد زاهدا فادك فللنفس تاديا فقاتل بري الشوك والهب كدره فتركي بما تبرر يا سلام على روض العبيد وفاده سلام على روض الذي كان ثانيا سلام على روض سيد سراجنا سلام على الأبان عبد المعالي يا سلام على زوج البدور الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم حرف الياء ولم شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا يشي حرف, حرف الياء
ثمانية
أول زمننا
لا أنفق بزن بشي با هدل قوافيا إنا تورا هدير كاشيوي
لمن قد صفا ga wanda hakika ya tsarkaka zahiran wa batinan bil haqqi da Allah bil haqqi kuma da Allah dan Allah ya tsarkaka kuma da Allah ya tsarkaka ba da wani abu ba wafiya yana mai cika alkawarin halarar Allah baki daya wato shehu ya ce matuƙar zamani na ba zan gushe ba ina ba da hadiyar wato ƙafiyoyi na waƙa kamar an tambaye shi aka ce gawa za ka bare ce liman kasafa ga wanda ya tsarkaka zahirinsa da baɗininsa wanda shine sufi na haƙiƙa dan suna ce a sufi man safa zahiru wa baɗinu sufi shine wanda zahirinsa da baɗininsa ya tsarkaka bi mutaba'atul kitabi wa sunna da bibiyar alqur'ani da sunna al-imam sayyidina al-husayn bin mansur al-hallaj wanda malamai suka ba da fatawa a kashe shi yana cewa asuji wahidin fi zati la yaqbaluhu ahadun wa la yaqbalu ahadan abinda suka ce shi sufi shi ne wanda zahirin sai tsarkaka badinin sai tsarkaka ta hanyar alqur'ani koyi da alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya ce shi sufi shi kaɗai a cikin zati baya karɓan wani ɗaya wani ɗaya ko zai karɓar sa bai san kowa kowa ma bai san shi sufi ke shi ne shi ke ce Allahu daharahu wallahu arsalahu lil khalqi sirran fama bi rusuli sharrahu liman qasafa ina tura hadiyar ƙafiyoyi na waƙa ga wanda ya tsarkaka min jami'i azrani awsafil bashariya ga wanda ya tsarkaka daga dukkan ƙazance-ƙazancen sufofin mutunta wurin bacci nashi ba irin namu ba wurin aure nashi ba irin namu ba wurin cin abinci nashi ba irin namu ba wurin murmushi nashi ba irin namu ba wurin shiga ban ɗaki nashi ba irin namu ba wurin fushi nashi ba irin namu ba saboda ka shi ya tsarkaka daga dukkan sufofin mutunta saboda haka aka ambace da abin da idace da sifarsa aka sa masa mustafa wasu malamai suka ce ma'anin mustafa al-muqtaru al-mustakhlis bi ghayatil qurbi shine abin zabin Allah abin tsarkakewar Allah saboda tsananin kusanci a cikin hadan Allah an ambace da sunan da yi munasaba da matsayinsa a wurin Allah domin istifa'iyya ma'anansa fassaransa wato yana nuni zuwa gayar kusanci a cikin fadan Allah shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ke cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu fa in sabara ishtabahu wa in radiya istafahu cewa Allah tabaraka wa ta'ala idan yana son bawa sai ya jarabce shi da bala'o'i iri daban-daban in yi hakuri sai ya zage shi in yi yarda sai ya tsarkace shi ya zage shi idan yana son bawa sai jarabce da bala'i ya haƙuri sai ya zama mushtaba in ya yarda da bala'i dan haƙuri daban yarda da akwai abin da ya fi ƙarfin da kawai bayan da za ka yi amma akwai wanda shi ya yarda duk bala'i da za a ya yarda yi to shi wannan mustafa sunan shi shi wanda ya haƙuri da bala'in Allah sunan shi mustafa wanda kuma ya yarda da bala'in Allah sunansa mustafa shine yadda da kadarce kadarcen ubangiji shine makamin istifa'iyya shi ne shi ta kadis tsafan mustafa min mustafa wasafa zal mustafa wasfu min ajli qurbahu liman qasafa lil haqqi bil haqqi ga wanda ya tsarkaka dan Allah da Allah ay lillahi billahi li wusuli ila maqami istihlaki wal mayl bi mu'ayinati asrar al qudrati shi ne wanda ya tsarkaka dan Allah da Allah dan saduwa zuwa maqamin halaka tsaba fana'i kenan da gwargwajewa da gani ƙarara zuwa ga asiraran ƙaddarar Ubangiji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba wani ɗaya dama ba zuwa ga saduwa da makamansa. Babu wani ɗaya da ya sadu zuwa ga inda Annabi ya kai, ba wanda ya kai inda Annabi ya kai. Sannan babu wani ɗaya da ya taɓa ɗanɗana abin da Annabi ya ɗanɗana a cikin fadan Allah. Babu wani ɗaya da ya taɓa cin abin da Annabi ya ci ko ya sha abin da Annabi ya sha. saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullahi hakikatan wanda Allah tabaraka ta'ala ya halakar da shi a cikin zarratul ubudiyya duk wata ibada da ka sani sallah ne azumi ne zakka ne hajji ne sadaka ne duk wani abu da ake cewa ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ta ya san ta ya dandana ta ya wuce gaban ta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyale ko da kwayar zarra ba in dai makamin bauta ne inda wani zai tsaya ya bauta Allah sai da annabi tsaya a babu wani ɗaya da ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala tamkar yadda annabi ya gode wa Allah babu wanda ya tsarkace zatin Allah kamar yadda manzo Allah ya tsarkace zatin Allah shi ne shi wafiyar wanda ya cika haƙoƙin ubangijinsa a cikin zarratul ubudiyya har sai da Allah ya ce masa asa an yi asaka rabbuka maqaman mahmuda
jalisuhu sai wace ina zama da zatin annabi Muhammadu.
dari Ba yau ba ba jiya ba dari tsawon zamani na.
jiruhi wa ruhihi Da ruhi na da ruhinsa tare suke.
wa hal majlisul ashbari Wai shin ko an halitta mazaunin jukkuna?
kad hana taliya Kada hana hakika lokaci ya yi taliya wanda za su wato su ma za su biyo mu a baya? Su biyo ruhi na da ruhin manzo Allah. Shin an halitta wannan lokacin wanda za a samu waɗanda su ma za su yi da'awar mahabba? har da awar wilaya har da awar makamai su ma su biyo ma baya wato wannan shi na nufi ujalisu ina zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zatan wajibatan wa ismin wa filan ya qazatan la manama ina zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zati da suba da suna da aiki a tsarara ba bacci ba muna zama tare da hari tsawon zamani na ban taɓa rabuwa da shi ba tsarfata aini da ruhina da ruhinsa suna tare a cikin alamul arwa kamar yadda yake al arwahu junudun mujallada fa ma ta'arafa min a'i talafa ma tanakar min a'i ikhtalafa rayuka baki daya rindinoni ne ababen tarawa a wuri daya duk ruhin da ya san ruhi dan uwansa a wannan wuri sun zo duniya za su yi soyayya su saba ruhin da bai zauna da dan uwansa ba bai san shi in sun zo duniya za su saba za su yi gaba ba za su zauna daidai ba saboda haka duk wanda ya sun saba a wannan duniyar to tun a alamul arwah suka saba shine shi yace to ni ban saba da kowa ba sai annabi Muhammad da ruhina da ruhinsa wuri ɗaya suke suna zaune shi ne to wai wahal majlisul ashbahi shin wai ko har an halicci mazaunin jukkuna karhana hakika har lokaci yayi tariyar mu ci gaba da zama da manzo Allah kamar yadda muke zama da shi a alamul arwah yadda muka zauna da shi a can alamul arwaya haka nan kuma alamul alfadi muna tare za mu ci gaba da zama shi za ce saraitu bi ruhi aktabi jisma ahmadin fatamma liqa'un bayna zaini hunaliki hunaka talashar ruhu bil jismi faniyan fafaniya waqti fi ba'da tahaliki saraitu bi ruhi na dau da ruhi na aktabi ina bibiyar bayan jisma ahmadin jikin annabi muhammad lokacin da ya tafi isra'i bin miraj ni lokacin baba ta ba ta haife ni baba na ma ba a haife shi ba amma ruhi na yana nan ya taho daga alamul arwahi ya biyo jikin manzo Allah su tafi tare saraitu ruhi aktabi isma ahmadin fatamma liqa'un sai haduwa ta hadu ta cika baina zainu hunaliki wato a halarar summa da na fata dalla halan suka hadu hunaka talashar ruhu a wurin jikina ya fashe ya nashi ya narke alhamdulillah masha Allah muna maraba da dawon shi
Allah Allah Allah ruhu a wannan wuri ne ruhi na ya nashi bil jismi a cikin jikin manzo Allah fane ya ƙare safaliya wakati lokaci na zamani na ya yi tsarki fi a cikin manzo Allah ba da tahariki bayan halaka ta da ni a cikin zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Arani ce ce ni ina gani na zawa faitu Ahmada idan na je wa annabi Ahmadu wato Madinatul Munawwara ke za'iran ina mai ziyarar kabarinsa mai albarka sabdi da sannu zan biya dubanatul fuadi bukace-bukacen zuciyoyin almajiraina da ‘ya'yana da masoyana da makwabtana da dangina.
masaniya Sai bayan ɗaya, duk ran da zai ziyara kabarin annabi Muhammadu, to sai na biya bukata kowannen kuɗe bayan ɗaya. Ba zan rage kowa ba, ni ba mai mantuwa ba ne, ba mai saba alkawari ba ne. saboda ka da zarar na ji kabarin manzon Allah bukace bukacen sahabbai na bukace bukacen mata na ƴaƴa na bukace bukacen masoya na da dangina da makusanta duka sai na biya su ɗaya bayan ɗaya
fashakis ko da to kai mai sauraro fashe kis kai mara.
idakal azma ga wannan niyya da muke baka labari muke gaya maka niyyar ziyarar kabarin Annabi Muhammad warkabti millatan ko ce ka hau taguwa fatudnika sai ka kusanta ka min badaha min min baɗa daga kururuwan nan na maka ma kana qafiya abin da ya maka nisa ba ka iya gani balle ka ji kamshinsa a rani ina gani na izawa baiti idan na je Ahmadu Annabi Muhammadu a cikin Madinatul Munawwara zahirin ina mai ziyarar kabarinsa mai albarka ta akadi da kalli zan biya lubanatul fuadi bukace bukacen zuciyoyin almajiraina da yayana da masoyana masaniya ɗaya bayan ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa man hajja fa zara qabri ba'da wafati fa ka annama zara ni fi hayati duk wanda ya hajji ya ziyarci kabari na kamar ya ziyarce ni wato bayan wafati na yaje ziyara to kamar ya ziyarce ni ne a cikin rayuwata rawahu darqudi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja albayta wa lam yadurni faqad jafani wanda ya hajjanci dakin Allah bai ziyarce ni ba a Madina hakika ya mun wauta rawahu ibnu ajji sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara qabri wajabat lahu shafa'ati wanda iziyarci kabari na ceto na ta zama wajibi a kansa
rawahu darqutni wal baihaqi
sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gara ni bil madinati mutasiban kuntu lahu shafi'an wa shahidan duk wanda iziyarce ni a Madina dan Allah zan zama mai cetonsa ko mai masa shaida ranar alkiyama sannan manzo Allah ya ce man gara ni mayitan faka annama gara ni hayyan wa man gara qabri wajabat lahu shafa'ati yawmal qiyamati wa ma min ahadin min ummati lahu si'atun lam yazurni falaysa lahu udhrun manzo Allah ce wanda iziyarce ni bayan nayi wafati kamar ya ziyarce ni da raina wanda ya ziyarce ni a kabari na ceto na ta wajaba gare shi ranar alkiyama babu wani ɗaya daga cikin al'umma ta wanda Allah zai masa wadata bai samu ya ziyarce ni ba ranar alkiyama bai da uzuri a gaban Allah duk wanda yake da halin ya ziyarce ni bai je ba to bai da uzuri ranar alkiyama in dai an ba shi halin ya je din saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'u kama astaghfarullaha wa astaghfara lahum ar-rasul la wajadullaha la wajadullaha wa man wajadallaha wajada kull shay wa man faqada allaha faqada kull shay sai ka shi to fashik tizni zakal azmi kai ne sauraro kai dan mara ni zakal azmi saboda wannan niyya ta ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadi a cikin sayyidul qalbi wato abin da ke nufi fashe kis da zaka al'azma wato duk sanda Allah ya baka wadata za ka tafi makka to kai niyyar ziyarar kabarin manzo Allah ka tafi da niyyar ziyarar manzo Allah ba ziyarar wani garin daki ko ziyarar wani abu daban ba a ziyarar wato da niyyar ziyarar manzo Allah za ka in ji shehu sai sa a sayar kalbi da cewa huwa yuhibbu ibrahim qad jaa zahiran li ahmad khairul alamin wa shakiran فمن كان ينهو للمدينة زائرا واو فإني جئت أحمد زائرا له المسجد الأعلى فداه مشيده وقعه روض الجنان مجاورا يتي شيني مسوي من سنة إبراهيم الكوله السنغالي قد جاء حقيقة يا زومك يا رسول الله زائرا من زيارة لأحمد عن أحمد خير العالمين جيّن تاركي وشاكرا kuma yana godiya ga Allah da ya masa gam daga tarnin ziyararsa faman kane ruhu duk wanda ya kasance yana nufi wato faman kane ruhu lil madinati zairan wanda ita samma madina yana nufin ya je ziyara suwawu ya je ziyara masallacin annabi ba annabi ba fa inni to ina faɗa da babban murya malaman duniya su ji masu manyan gemu din nan masu yin kishi a gemu sai su ji da kyau fa inni cewa ni jitu na zo madina ne zairan ahmada ba masallaci ba Ahmadu na zo ziyara lawul masjidul ala na zan yana da babban masallaci fada hagu shiduhu sarkin Allah shi ne gina masallacin wa aqtahu rawdal jinan mujawira amma in baka sani ba akwai dautayin aljanna a cikin masallacin to ni wannan dautayin na aljanna shi ne mun ziyara shi ne kabarin annabi yace warkab shi millatan in ka fahimci wannan karatun namu yau na diwanin nan namu to fa shakkir li zaka al'azm warkab shi min ladan kai damara domin wannan niyyar ta ziyarar manzon Allah ka hau taguwa mai ƙarfi ko ko mu ce ma jirgin sama ka je ka hau jirgin sama
fa yutni fatunnika ko wannan jirgi ko wannan taguwa ta kusanta ka min badha wato ta kusanta ka da abin da ita gare ka yi nisa gare ka min badha daga kwaruruwan makka na nisan milalilai ma kana qasiya abin da ya nisa gare ka wajdnika to bayan nan bayan ya wuce da kai ya shudar da kai garin maka wai ka daga nan kuma zai kusanta ka min ardil hadidi daga ƙasan masoyin mu madinatul munawwara rasimuha ya nuna maka alamominta kuma ghaibu khaddan ina baka shawara dan uwa ka jefar da girman ka in ka je madina kuma ribu khaddan ko shehi ne kai ko malam ne kai ko sufi ne kai ko faqihi ne kai ko attajiri ne kai ko sarki ne kai tumarribu haddan turmuza kuncin ka kawai kun da kuncin ka kuma tinka turmuza shi a ƙasar Madina wannan rairayin kakkare na shi turmuza kuncin ka diddarihi diddarihi munajiyan munajiyan diddarihi amma kar ka kalli ƙasar kai munajati da wanda yake cikin kabarin da ƙasar ke gari wato yana so koya maka ladabin halara ladabin masoya ai majnun laila ma da ya tafi garin masoyiyarsa ba sun banta gidaje din da yana amurru ala diyari diyari la ila uqabdilu zal jidar wa zal jidar kuma hubbu diyari shagabna qalbi walakin man sakana diyar eh? to shi ne shi yace to idan ka turmi zafuncinka kun dukucinka to munajin diddari karka kalli rijiyoyin madina karka kalli itatuwan madina karka kalli gidajen madina karka ga ƙasan madina a ka kalli kabarin madina dan shi kake wannan aikin ba kasar ba ba itatuwan ba ba rijiyoyin ba ba duwatsun ba a'a kabarin da ke garin Madina kuma kabarin ma ba da shi ake ba da wanda yake cikin kabarin da shi ake fasidkun to yayin da kai gaba da gaba da wannan kabari ne albarka fasidkun zaka ga sidku tsabar gaskiya wa siddiqun zaka ga ne gaskata gaskiyar jalisaka su ne abokan zamanka kada za bayan sidku da siddiqu shahidun zaka ga wanda ya shahada a cikin masallaci fatistan nafsa to sai zuciyarka ta yi daɗi din nafsi shafiya kuma shafiyar linnafsi ka warkar da zuciyarka mai aiki fasidku sai ka ga as-sadiqul masduqu wa siddiqu ga yasa inna abubakar siddiqu wanda shine yake gaggata annabta ya gaggata duk abin da annabta ta karɓo daga halara ululiyya na ilimi da hali da asiri da ladabi da haƙoƙi da waza'ihu وهما جليساك to waɗannan biyu sidku da siddiqu su ne abokan zamanka wanda ya ishe ka abin alfahari ba da za bayan nan shahidu za ka ga wanda ya shahada a cikin masallaci wanda abu lu'ulu ya kashe shi a cikin masallaci wato sayyidina umaru yana da wata al'ada yana towa da asuba ya rika tashin mutane bacci wanda suke bacci a masallaci kuma yana da wata al'ada idan ana in za a yi sallah in zai limanci zai rika biwa yana gyara sahu da kansa yana ta istawu istawu istawu yana gyara mutane to ashe abu lu'lu'a ya zo ya koyi gariyo a cikin masallaci mai kai to da tsamin munafunci ya zo ya koyi a wani ƙaunar an ce ya zo ya kwanta cikin masu bacci a cikin masallaci da sai na umar ya zo yana tashin mutane su tashi lokacin sallah sai na umar yana doso inda ta sai ya yi ma ya ɗauko gari kawai sai ya dide shi inda tambun sai na umar ta cikinsa sai soka masa wannan makayi ya sake zarewa ya ƙara sai da ya masa sau uku a wani ƙarin kuma an ce ya ɓoye ne a cikin rigarsa sai da ya zo yana gyara sau kawai sai zaro sai tura masa ya sake zarewa ya masa ƙarfi yana masa na farko sai na umar ya ce kare ya kashe ni kare ya shigo cikin masallacin manzo Allah ya tafi to da ya haka aka tazo masa sai ya zama yana kai duka dama yana kai duka hagu sai da ya soki mutum goma sha uku daga sabon manzo Allah mutum tara duk sun rasu ba haka aka yi da wanda daga cikin musulmi ya ga abu yayi yawa yana ta kashe mutane sai ta so ya ɗauko babbar rigar sai ta san masa jefa masa a kai ta lullube shi sai tabbatar zai kafu sai yanka wuyan shi kawai sai faɗi shi ma to an yi wa sai na umar wannan suka ranar laraba ashirin da shida ga watan zulhijja a hijiran manzala a na da shekara ashirin da uku an binne shi ranar lahadi a safiyar kamawar watan almuharram ashirin da hudu ga watan almuharram a ashirin da hudu bayan hijira sai na umar shekara goma ya yi yana halifan bayan bayan sai na abubakar ya shekara goma yana halifanci sannan ya yi wa fati akwai sai na usman baya shi ne shi ce to ba da za shahidin bayan ka ga sidiku ka ga siddiku to za ka yi karo kuma da shahidi shi ne sai na umaru fadibtan nafsa shikenan zuciyarka sai ce dadi wato saboda abin da zaka tadda na dadin imani da ilimi da ma'rifa da haske da asiri shafiyan lin nafsi a wannan wuri ne za ka yi maganin zuciyarka za a warkar maka da cututtukan zuciyarka na girman kai da jin kai da alfahari da takama da riko da ha'inci da gaba da ƙin mutane ba dan Allah ba da da kwaɗayi da guri da hasada da rowa da zalunci da jayayya da hukuncin Allah da gulma da yanko ƙarya da annamimanci ɗauki maganar wancan da kai ma wancan da juyar da gaskiya ka san gaskiya kirkiri ka juyar da ita da mummunan zato da abota da mutanen banza da ƙaurace mutanen kirki da zargi da rashin kunya da yaudara da dariyan mugunta idan bala'i ya samu wani to idan ka je wannan wuri sai ce a shafiyar linnafsi za ka samu lafiyar zuciyarka za a warkar maka da cutar zuciyarka irin wannan miyagun halaye za ka daina aikata su وقدر so ya ce to a wurin ka girmama ببره الشوق faƙaddir ka auna faƙaddir ƙadrahu ka girmama martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri ka kalli yadda sayyidina Abubakar yake tare da shi ga sayyidina Umar ka duba yadda wurin yake ga haske ga kamshi ga natsuwar zuciya ga wani imani da sabo da ke zuwa zuciyarka sai ce to faƙaddir ƙadrahu ka girmama martaban manzo Allah ببره الشوق libari shauki saboda tsagwaran soyayya tsananin tsaba soyayya shauki safaru qalbi ila al-mahbub sai ka auna ka girma makadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wato yadda zaka girma makadarin nashi ba da ilimi zaka auna ba ba da ilimi zaka girma mashi a ka girma mashi libari shauki da tsabar kaunarka da tsabar kaunarka wal hubbi da kuma soyayya wato tsarkin soyayya shi ake cewa hubbu shauki safarul qalbi ila al-mahbubi shi ake cewa shauki tafiyar zuciya zuwa ga masoyi ita kuma soyayya hubbu wato tsarkin soyayya laraba suna cewa idan haƙori ya fari ya ce sai ce hababal afnan haƙora sun yi haske haƙoranka sun yi haske to zo da haka shi ne shi ce a ka girmama kadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tsabar soyayya ka ta shauki da mahabbarka soyayya suna cewa isar da mahbubi ala jami'il masbubi wasu wasu ka ta soyayya muwafaqat al habibi fil mashhad wal majidi wasu wasu ka ta soyayya ittihadu muradul muhibbi wa muradul mahbubi wasu ka ta kai ba haka bane soyayya soyayya istila'u dhikrul mahbubi ala qalbil muhibbi sadakar da kai soyayya ba haka take ba soyayya istiftarul qalil minhu ilayka wastiqlalul kathir minka ilayhi sadakar da kai soyayya ummil qalbi ar ru'yati ghayril mahbub wa samamuhu an sama'il uzzal fi yasa hadisi annabi yace hubbuka li shay'in wa yusinni soyayya kaga abu yana furuntar da kai ya makantar da kai in dai kana son abu da gaske to ba za ka taɓa ji ba ba za ka taɓa gani ba na laifin wannan mutumin da kake so ko da ya yi rashin gaskiya ba za ka ga rashin gaskiya ba ko da ya aikata rashin gaskiya ba za ka ji ba da kunnanka ko da mutane sun ji ya aikata rashin gaskiya kai kunnanka ba zai ji ba kuma in ya aikata mummuna abu kai ba za ka gani ba saboda soyayya to shine hakikanin soyayya ta gaskiya sai za ka ce a wa ma saddani an zikiri abdu azlim kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan zuba da muka sabanta maka fatabki daga nan ne za ka yi kuka idan ka kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka girmama shi ka auna shi da ma'aunin shauki da mahabba za ka yi kuka a wannan lokaci bima bima tuzri wato da abin da yake wulakantarwa المزون البواقية gizagizai masu mamakon ruwa masu zubda ruwa ne yawa suna kugi duk sanda ba wa iya yin wannan wato ya iya auna kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'auni guda biyu na shauki da al-mahabbatu to shikenan dole ya kuka in ka ga mutum ya kasa yin kuka a wannan wuri bai iya auna manzon Allah bane da waɗannan ma'aunan guda biyu faqaddir li barhi shauki wal hubbi to idan mutum ya iya aunawa da shauki da mahabba to zai zubda hawaye hawayen da zai wulakantar da zubar ruwan sama.
سلام على روج الحبيب So ya ce gaisuwar aminci ta tabbata a bisa kabarin masoyinmu manzalla sallallahu alaihi sallama. Wato manzalla sallallahu alaihi sallama shi ne habibullahi shi ne masoyin Allah. Abin da shi yake nufi yana nufi wato idan har Allah ya maka gamdagatar ka samu daman ziyarar manzalla. To idan ka je ka tsaya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka fuskanci ainihin fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to abin da ake so kar ka je dab da shi ana so ka ɗan tsaya ko da ta- kamar gabanka akwai kamar taku hudu haka kuma ka tsaya da ladabi ka tsaya da kushu'i ka saukar da murya ka kakkar da ƙara kakkadin da ihu kar ka ɗaga murya ka sunkuyar da ganin ka kakkadin da ƙurawa kabarin ido in ka ɗan ɗago ka kalla sai ka sunkuya in ka ɗago ka kalla sai ka sunkuya kar ka ƙura ido kai ladabi a wannan makami na haiba ka girmama wanda yake cikin wannan kabari mai albarka sannan ka karkaɗe zuciyarka daga ala'iku da awaliku duk abin da yake wato na duniya da ɗan duniya ɗin duk ka fidda su a zuciyarka kar ka tuna wani masoyi a wannan wuri in ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma ka tuna girman kadarin wanda kake gabansa ka halarci cewa gashi nan kana kallon sa to daga nan ne to ce to salamun ala raudul habibi sai kai gaisuwa ya zuwa ga ainihin kabarin nan na masoyin Allah ka gaida wanda ke cikin kabarin sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai kai dari kana tsaye kana dagowa kana kallon kabarin kana sunfiya kana assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته kana yi kana sunkuyawa sannan bayan sai ke salatul fati saba'in
wa ba'dahu to bayan nan bayan ka kare ni ka gaisuwa ga halwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka dan kira kaɗan zuwa ga damanka kamar zira'i kamu guda to daga nan kuma sai kai sallama wato zuwa ga sayyidina Abubakar Siddiqu shi ne shi wuce wa ba'dahu bayan ka yi gaisuwa ga manzo Allah sai kai gaisuwa ka ce ne salamun ala rawdin nabi kana thaniya gaisuwa ta tabbata a bisa kabarin da ita zance wato na biyu wanda wasalif ne izuwa bilgari ke cikin sa ɗayan biyun nan da suka zauna cikin kogon hira shi ne sai na bakar siddiqu shi kuma idan ka tsaya gabansa bayan ka gaida manzo Allah zaka dan yi dama kaɗan haka kamar zira'i guda sai ka ce assalamu alayka ya khalifata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa sahibahu wa wazirahu wa rafiqahu bis safari wa qali bil gari ya sayyidina maulana abubakar siddiq wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to haka zaka ce to idan kai wannan gaisuwa bayan nan salamun ala rawdin shahidi to shi yace sai ka dan ƙara yin dama ka dan ka gaida manzo Allah dan dama za ka yi kamar zira'i to in ka gaida sunna bakar siddiq sai ka ƙara yin hannun daman ka kaɗan shi ma sai ka ƙara yin gaisuwa zuwa ga sayyidina Umar al-Faruq sai ka gaida kabarin shahidin nan wato shahidi Miraj an-Nadiq bis-Sawab sayyidina Umar ibn al-Khattab shi ma sai ka gaishe shi a wanda yake sirajina shine fitilan mu mu ɗin aljanna eh wato shehu ya tabbatar cewa mu yan aljanna sai sa ke sirajina har idan ka lura a hadisi abinda manzo Allah ce Umar ibn al-Khattab siraj ahli al-jannah Umar dan Khattab shine fitilar yan aljanna shine shehu yace to sirajina fitilan mu kenan sirajina fitilan mu to idan ka je gaban da shi ko sai ka tsaya sai ka ce assalamu alayka ya khalifat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu wa zirahu يا من أذهب الله به الدين وأعز به الإسلام ومن إذا رآه الشيطان سالكا فجا سلك فجا غير فجه يا سيدنا مولانا عمر بن الخطاب ورحمة الله تعالى وبركاته to idan ka tsaya gaban shi kuma abin da zaka ce kenan to bayan nan shi ya ce ne salamun ala ala al-abadi sai ya ce to idan ka gaida sayyidina Umar Khattabi to sayyidina Usman dai ba a wurin yake ba sayyidina Ali ma ba a wurin yake ba to muna so sai kai gaisuwa zuwa ga ainihin masoya waɗanda suke baki'a kenan kamar sai da faɗi wata zahra alaiha salam kamar sayyidina Ali karamallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu kamar sayyidina Usman zunnurain radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suke hazin ma'aliya Habul ma'aliya sun tattaro dukkan darajoji maɗaukaka, sun tattaro dukkan makamai manya-manyan makamai. Idan bayan ka ƙare wannan gaisuwa abin da ake so sai ka wuce gaba sai kai gaisuwa ka kai bakiya ka gaida a sai da ba da zahra'a a wanda ke me yake سلام على زوج البتول wanda za ka fara gaida shi ne mijin batula eh zaujil batuli mijin batula wa tabattal ilaihi tafsila ayi mana Mm, to to shi yace salamu ala zaujil batuli sai ka gaida sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu sai ka ce assalamu alayka ya khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu wa zirahu wa akhahu وابن عمه وزوج ابنته البتول وأبا السبتين ويا فهل الفهول ويا ليث الكسائب ويا باب مدينة العلم ويا سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته to shi kuma gaisuwar da za ka yi masa kenan wa zaujihi sannan shi wuce sai ka gaida matarsa ita ma sai da faɗi mata zara'a batula alaihi assalam sai ka ce assalamu alayki يا خلي يا السلام عليك السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا بنت سيد الوجود وعلم الشهود السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أم سيدي الشباب أهل الجنة في الجنة ويا ابنة خير الخلق وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا من فتمها الله عن النار يا سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء ورحمة الله تعالى وبركاته شو في إتما تجيشي تحكا وكانت أركان الخلافة daga nan sai ka gaida na ukun rukunnan halifanci shi ma yana bakiya ne sai na Usman bin Affan a Allah ya kara masa yadda ثانية wanda yake aliyar ne shi madaukaki sai ka ce shi ma a gaban kabarinsa ka ce assalamu alayka ya khalifata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa sahibahu wa zirahu ya zannuraini ya man tastahi minhu almalaikatu arrahman ya sayyidina maulana usman ibn affan wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi kuma gaisuwar da zaka yi masa kenan سلام على أهل البقيع yau sai ya ce to daga nan a akwai saura a baki'a ina so idan ka je baki'a wata makabarta ce a Madina tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take a cikin makabartan nan akwai kusan sahabi mutum dubu goma Allah ya kara musu yadda sai shi to idan ka kai zuwa ga wannan makabarta ta baki'a to an so ka tsaya a wurin ka ziyarce su ka gaishe su kai musu irin gas- gaisuwar da manzon Allah yake musu ka ce musu assalamu alaikum دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم سلفنا ونحن بالأثر يغفر الله لنا ولكم ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اغفر لأهل البكي شنو شو جميعهم باقي إيه ba rage kowa ba kamar sayyidina al-hasan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan sayyidina ali shi ma yana wurin akwai kan dan uwansa sayyidina husaini a wani kaurin an ce kansa yana wannan wurin bakiya sannan akwai abi sa'id al-kudri akwai sayyida fatima bint asad mahaifiyar sayyidina ali akwai halimatu sadiya wadda tare ni manzo Allah akwai sayyidina ibrahim dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai imam malik shugaban mazhabar malikiya akwai nafi shehin imam malik akwai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tara duk suna wurin akwai ƴaƴan manzon Allah sai da Ruqayya da sai da Zainab da sai da Ummu Kulsum sannan akwai ammin sa sai na Abbas
يعيم تيم يعيم تيم sai wace idan ka ce idan ka je baki'a ka ce yuhayyihi mutaymun bi Afirka sawiya eh wani mutayyama wannan wato taymun ne begen so wanda yake mutayyamun ne shi cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kace yana gaishe su sawiyar da Afirka wanda yake zauna a ƙasar Afirka yake zauna a Senegal to idan ka je ka gama gaisuwa ka ce musu yuhayyi mutayyimun bi Afirka sawiyar wato wani mutum a Afirka mai tsananin kauna ga manzo Allah wanda yake kiran kansa ma bawan manzon Allah ya ce yana gaishe su
رياض نريدة to saboda haka shine wato ma'anan salamun ala al baki jami'in yuhayyihim taymun bi afrika sawiya a shi sayyidina bakar siddiqu Allah ya kara masa yadda shehu radiyallahu ta'ala anhu a cikin tafsirinsa a wanda aka fitar kwanan nan shehu yana faɗi a cikin wannan tafsiri yana cewa wa kana abubakar wa kana abubakar siddiq al-ghalib alayhi halul ma'rifah wa umaru al-ghalib alayhi halul shari'a wa usman al-ghalib alayhi at-tariqa wa ali al-ghalib alayhi al-haqiqa yace shi abubakar iliminsa halinsa da ya furin jayarsa shi ne ma'arifa ya fi ƙarfi a ɓangaren ma'arifa sannan sai na umaru iliminsa da halinsa da ya furin jayarsa shi ne shari'a sannan sai na usman wannan da muka faɗi zunnurai ne Allah ya ƙara musu yadda shi kuma iliminsa da halinsa da ya furin jayarsa inda ya fi ƙarfi a ilimi shi ne ɗariƙa sannan sai na ali karramallahu jahu shi kuma iliminsa da halinsa ilimin da ya fi ƙarfi a ciki shi ne hakika. Shehu Rajallahu ta'ala ne ce ko da dai dukkan su kamilai ne a cikin dukkan ilimman to mun dai gaya maka abin da kowa ya fi ƙarfi a ciki. Dan ƙa'ida duk ilimin ka sai an samu ka fi ƙarfi a wuri kaza. To saboda shi sai na Abubakar Siddiqu ya fi ƙarfi a ɓangaren ma'arifa. Sai na Umaru ya fi ƙarfi a ɓangaren shari'a. Sai na Usmanu ya fi ƙarfi a ɓangaren ɗariƙa sai na ali ya fi ƙarfi a ɓangaren hakika
riyadun aridatun da yaro a
a shehu radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi yadda ya je ziyarar da shi Allah ya ƙara masa yadda ya ce lokacin da ya tafi ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana cikin jirgi yana cikin jirgin ruwa ana tafiya ba abin da yake yi sun karatun Qur'ani da salati ga Annabi Muhammad sai kuma yabo yabo yake ta yi in yayi yabo yayi yabo yayi yabo in yayi karatun Qur'ani yayi karatun Qur'ani sai ya rage in ya kai inda zai tsaya sai ya dauko sharbi yayi salati yayi salati yayi salati in ya kai inda yake so sai ya dauko yabo dama ya haddace alburda sai fara yabo sai ya sauke alburda haka yi ta yi haka yi ta yi yi ta yi ta yi yake har muka kawo har sai da na fara hango kubbatul khadra to da na hango wannan kubbatul khadra bayan mun sauka a jirgin sai mun hawo mota da zai ido na ya hango kubbar nan ta manzon Allah koriyan nan sai na gaya mai mota nace kai dakata dakata dakata yace ya nake dakata mu sauka ba a tafiya daga nan dakata a nan mai mota idan ka tashi wa radiyallahu ta'ala ne yace muka sauka daga mota muka tawo a kafa muna tafi a natsi muna tafi a natsi zuciyar mu ta cika da natsuwa gaban mu ya cika da natsuwa ga inkisari ga kudu'i ga tazalluli da iftihali da tazarru'i da tuba da istighfari muna ta addu'a har sai da muka shigo kofar majalisar munawwara sai radiyallahu ta'ala ne yace da muka shigo bayan mun zo mun zo an yi komai bayan mun ƙare muka ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ni ban je ko ina ba sai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka zo muka ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda na fara karantawa ya ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula to bayan nayi wannan nayi hadiya na karanta assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dari sannan sai na gaida halifofin nan guda biyu sai na abubakar sai na umaru sannan na halarto sauran safan baki ɗaya da ahalin baiti baki ɗaya na gaishe su na karanto walau annahu izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul la wajadullah tawwabar rahima daga nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati 70 ne addu'a ga kaina ne wa iyayena newa ‘yan uwa, newa duk waɗanda suka rate da mu min al'azali ila al'abadi. Duk wanda ya rate da shi Ibrahim da ya je da shi kawar manzala sai da shi ya ambaci sunansa. Har waɗanda ba a haifa ba ya san su, fa ma khalaqar rahman kullum shahidtu wa khaqabtuhum turran wa hum ta taqaddamati. Saboda ka dukkan shi ya faɗi sunan mu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci kowa da kowa kuma ya wa kowa addu'a a radiyallahu ta'ala anhu. sai shi bayan nan a bayan mun yi addu'a na faɗi sakunkunan kowa duk wanda ya ba da wani sakonsa na gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sako shi kenan daga nan kuma na gaida dukkan bayan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan waɗanda suke kwance a cikin garin Madina to daga nan sai na karanta wasu baituka waɗanda suke suna da tsawo sannan shehu radiyallahu ta'ala ne ya ce ko da yaushe ina ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallah na gode wa Allah da Allah ya bani wannan yi duk sallar da zo na ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan na kare to ba ni da wani mazauni sai mazaunin sufaye ahalin sufa nan nake zuwa in je in zauna ina fuskantar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan rana ta fadi shi kenan sai in sake dawowa cikin raula shi kenan sai in sallah idan muka yi sallah ina zuwa daidai inda nake jin karatun liman nan nake zuwa to da asbahi kuma in zai shigo masallaci ina shigowa ta kofar da mala'ika jibril yake kawo wahayi sannan sai in sallah gwargwadon abin da Allah ya so a cikin raula ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma sai mu zauna har lokacin sallar asbahi idan lokacin sallar asbahi yayi sai in karanta wurdin lazi in fadar da ziyara sannan in karanta abin da ya sawaka sannan sai in dawo wurin ahlus sufa in zauna duk da lokacin nafila sai sai in tashi in nafila ta a wurin daga nan idan rana ta daga shi kenan sai mu taso kuma sai mu zo sai a karya sai mu sake dawowa nan dai raunar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zauna nan a wurin ahlus sufa in ci gaba da salatu shi na in ci gaba da abin da nake na zauna a madinatul munawwara kwana 21 shehu yace a ba na fita daga cikin raunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in za a ci abinci kan amma ba ka ba abin da yake fitar da ni sannan Allah ya bani iko na ziyarci dukkan wuraren da ya kamata a ziyarta na ziyarci Jabal Uhudin na ziyarci kabarin Sayyidina Hamza na ziyarci shahidan Uhud baki ɗayan su sannan na ziyarci wurin da aka karya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙori a Bakiya sannan so yace na ziyarci dukkan halihofi na ziyarci Sayyidina Usman da ke Bakiya shi ma na ziyarci Ali Sayyidul Fudri na ziyarci Fadimatu binti Sa'ad, na ziyarci Halimatu Sadiya, na ziyarci Sayyidina Ibrahim dan Annabi Muhammadu, na ziyarci kabarin Imam Malik da shehinsa Imam Nafi, sannan na ziyarci matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda tara na Sayyida Aisha da sauran yan uwanta. Sannan shi yace na ziyarci Sayyida Ruqayya da Sayyida Zainab da Sayyida Ummu Kulsum, na ziyarci Sayyidina Abbas, na ziyarci Sayyidina Hassan, na ziyarci Sayyida Fatimatu Zahra, wato ‘yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salam sannan shi wuce a wani ƙaunin an ce sayyidina ali shi ma shi ma yana wurin saboda ka na ziyarce shi na ziyarci dukkan shahidai baki ɗayansu sannan bayan nan Allah tabaraka ta'ala ya bani sa'a rijiyoyin nan duka na ziyarce su na ziyarci arisu na ziyarci garsu na ziyarci rumatu na ziyarci buda'atu na ziyarci babbatu na ziyarci na ziyarci ihuru duk kashe ya waƙe su a cikin diwaninsa sannan na ziyarci masallatan nan baki da na ziyarci masjidul gamama na ziyarci masjidu aliyu na ziyarci masjidu umar na ziyarci masjidu abubakar na ziyarci masjidu salman na ziyarci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na ziyarci masjidin qiblatain na ziyarci wurare dai da yawa waɗanda ya kamata a ziyarta sannan shi wa radiyallahu ta'ala anhu ya yi abubuwa da yawa wanda yake gashi yamma ta lokaci ya riga ya gashi ya dawo kuma ya kamata mu bashi ya mana addu'an Allah ya kai mun zo za mu ƙarasa sauran abin da ya rage bi fadlillahi wa ta'ala wa rahmatihi wa alhamdulillah malam cewa Allah ya saka da alkhairi dama muna sauri don mu samu karatu wajen karfe dai muka baro can azare muna sauri don mu zo mu samu karatu alhamdulillah kuma Allah ya samu mun samu mu riska Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara sarafi Allah ya kara daukaka Allah ya kara soyayya Allah ya kara mutuwa mutuwa Allah saka da alkhairi wannan alkhairin da kake gabatarwa Allah saka ma da alkhairi Allah ya kara ma lafiya Allah ya kara ma taimako Allah kuma ya tsare mana kai Allah ya kiyaye mana kai Allah ya kiyaye mu tare da kai baki daya albarka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare duka dukan mu albarka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu baki daya akwai wannan bayan kun dai ga balarabe yana ta yawo da kaset da cd kuma akwai plate akwai kaset bayan haka kuma ga majalla wanda yake sunanta gumtosun faida to ga shi nan ana an kawo shi wai dari biyu aka fansa shi da wannan biyuwa ne kuma to wanda yake da bukata ga shi nan Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mana taimako Allah ya kiyaye mu Allah kuma ya zaunar da mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya ba mu arziki Allah kuma ya kara mana son Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya wato tawamar da mu da cikin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya kiyaye mu da salbu ba'da al'atai Allah ya taimake mu baki da بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله bara mun samu wani daga cikin ɗalibin wannan makarantar ko yake babban ɗalibin makarantar nan ya samu tafiya aikin haji sannan kuma akwai wani daga cikin ɗalibin makarantar kuma Allah ya bashi wato zai tafi aikin haji mu muna son malamin makarantar gaba daya shi ma Allah ya kira shi ya ji aikin hajji muna son haka nan eh ko yau aka samu a ce malamin makarantar mu zai tafi aikin hajji muna so shi ma ya je ziyarci waɗannan wuraren da ya karanta mana shi yanzu nan shi ma ya je ziyarci wajen Allah ya mana haka Allah mai niyyar tafiya Allah ya kai su lafiya duk masu niyan tafiya Allah ya kai su lafiya Allah kuma ya ba su ikon yin aiki lafiya kuma in suka yi aiki Allah ka karbi aikin su azraka nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin fatiha wa salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رب بذات والصفات كلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان وانتهبنا للعمل بإحسانه وانظر إلينا وانصر الدين أد حقوقنا وأد دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة فجازي عنا كل من قد أحصنا إليه من بجزاء أحصنا بالمتفى شفيع والمحصر خير ولا من قدوم بالكوثر صلى عليه ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعما وفاد بالخير لنا وعما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله